أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya jinjina da yabo ga Allah madaukakin sarki wanda shi ke da kowa ke da komai kuma shi ke ba mu ikon haɗu a wannan guri domin ribantin daman da ya ba mu da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wanda littafi na albalagatul wadiha inda za mu tashi almajazul akli almajazul akli almajazul akli figurative verbs wani kuma suka ce intellectual figuration kun ga wannan majazul akali nau'i ne na majazi amma ba shi da wahalan ganewa yanzu a titin titin hanyar kaduna zuwa abuja menene a tsakiyar shi halakan jingina shi zuwa ga baban gida yawwa ko a ce jakin baban gida ko a ce katangan baban gida kun gani to wannan na nuna cewa baban gida shi ya gina ko to amma hakikanin shi ne ya gina ya sa ne ya yi go to sai aka jingina abin zuwa gare shi to shi ne almajazul akali shi ma'anansa kawai shi ne isnadul fi'ili ila ma huwa gairuhu isnadul fi'ili ila gairi amilihi ko gairi fa'ilihi shi ne kawai kun gani ko? yauwa yanzu misali a abu kan ce waye gina ahmadu bello sandanin sokoto shi ya gina ai hakika ni ba shi ne ɗibo tobali da garin yashi da wannan siminti ya zo ya kwaba ya zo ya rinka ginin ba kaga sai aka ji gina zuwa gare shi to ya zama majazul akali kawai shine ka jingina isnadul fi'ili ila ghairi fa'ilihi ka jingina fi'ili zuwa ga wani wanda ya aiki amma saboda me yasa ka jingina zuwa gare shi saboda shine sababin yin aikin kun gane shine ma'ana to ga ka'idan mu tana cewa alqawaid almajazul aqli huwa isnadul fi'li shine jingina fi'li aw ma fi ma'anahu ko kuma wani abin da yake da ma'anan fi'li din ila ma huwa lahu zuwa ga abin da yake shi zuwa ga abin da yake nashi ne li alaqatin ma aqarinatin saboda wata alaka ma aqarinatin tare kuma da wata qarina alama mai relatil isnad al-haqiqi wanda zai hana watan zai hana ka ka gane cewa wannan isnadi da aka yi ba hakiki ba ne majasi ne al-isnadul majasiyu ya kunu fi sabibil fi'ili isnadin da za a yi wani lokaci kan kasance zuwa ga dalilin aikin kun gani to mu koma misalanmu ga misalai nan guda takwas ya ce al-isnadul majazi ya kunu ila sababin fil ko zai iya yiwuwa a jingina zuwa ga sababin aikin to mu duba misalanmu nan misalin farko al'amsila kalil mutanabbi mutanabbi ke cewa ya sifu malikin rum yana sifinta sarkin rum ba da an hazama husaifu dola bayan saifu dola ya rugurguza shi sun yi yaƙi ne saifu dola ya cinye shi ya watsa shi wayamshi bihul ukazu fi dairi ta'iba na'am eh nan dairi ne ko na ku ba unku ويمشي به الأكاز في الدير تائبا وقد يأبى مشي أشقر أجردا وقد كان يأبى تو wai da shi sarkin ya tinkaro cikin halin kaskanci yana rike daga dako da kwagiri sanda yana tafiya kamar ba za shi ba gashi ana daure da shi ana jin shi ina tafiya kamar ba za shi ba shine ke cewa wayan shi bil ukazu ga sanda nan na tafiya da shi fiddeli ta'iban wata a cikin wani hali wanda ke yi na mai tuba waƙad kana ya aba hakika ko ya kasance ya zamo yana ƙin mashiya irin tafiyan ashkara joki doki wanda ke ja idan aka ce ma doki al'ashkar ana nufin ja ne kun gane ko a ajara da wanda yake mai gudu wai ma'ana abin da ke son yi nuna maka halin da ya zo cikin eh wannan fiddaini ne zai zama halin da ya zo halin da aka zo da shi gashi gaba ga mutane cikin kaskanci ya shigo yana tafiya a jinginar sanda to sai aka sa wai sandan nan ma sandan ne ma ke tafa da shi kun gane yanzu nan ku duba da kyau ku gani shin sanda ne take tafiya da shi ko shine yake tafa da sanda to amma nan da aka tashi bai isnadin aikin zuwa zuwa gare shi ba sai aka isnadi zuwa ga ne sanda na farko kenan to waye sababin zuwa da sandan shi kun gane to kun ga nan nan usnidal fi'il nan isnad ne majazi saboda usnidal fi'il usnidal fi'il mashi ila ila malikin rum ko kuma ila ukaz ila ukaz to saboda haka ya zama isnad majazi ya zama isnad majazi na farko kenan to by isnadin lam yusnidil fi'ilu ila fa'ilihi hakikatan wa usnid ila إلى الأكاس ولكن الفائل حقيقة هو من هو ملك الروم وهو سبب المجيء بالأسا kun ban cewa ko sababin maji bil ukaz shine dalilin zuwa da wacan nan sanda din to sai aka jingina filin zuwa ga mene zuwa ga ainihin a ila sai aka jingina filin zuwa ga sababin fi'ilin shine shine wannan wanda wani wannan malike sai kama nan ila sababil fi'il nabi kuma gashi nan bana amr ibn al-as madinatul fustas amr ibn al-as shine ya gina garin fustas ai kaga ba shine ya dauki yashi da misya'a kun san misya'a ko kukan siminti kukan filista misya'a da ainun misyatun ba shi ne ɗauki da yashi da bulo da tebur da wannan yake yake aikin ba kaga shi ne dai sababin aikin ko to sai aka jingin sai aka jingina fi'ilin aikin gini zuwa gare shi alhanin ba shi aiki ba kaga usnul fi'lu ila sababil fi'l kenan tunda shine sababi ne mene na fi'lin na aikin eh kaga drainage ne tur'a turatul drainage na mahmudiyya mahmud ba shi shi ya gina ai ba shi ya yi ba laborori ne da bilkiloli aka sa su suka yi to shi ne distin ne nafsun la ma'ana eh nafsun ma'ana mun banci wannan guda biyun ko to mu koma ka'idanmu da ya ce al-isnadul majaziyu ya kunu ila sabil fi'il aw zamanihi za kuma iya jingina fi'ilin zuwa ga zamaninsa mu koma cin misalanmu mu duba misalai na uku da na a na uku na haru zahidi yinin zahidi sa'imun mai azumi ne walailuhu ƙa'imun daransa kuma kiyamun laili ne to idan muka duba da kyau kun ga siyam din nan an gina shi zuwa ga menene zuwa ga lamirin nahar kun gane ko to yanzu yini yana yin azumi ne da kanshi sai dai mene wanda yake cikin cikin halin zamanin shi ke yin azumi to nan sai aka jingina fi'ilin ila zamanihi da aka tashi sai aka jingina fi'ilin zuwa ga mene zuwa ga nahar shine zamanul fi'il biduni an yusna ila haqiqatil amil as-sa'im shine wani az-zahid haka nan ma da yace walailuhu qa'imun huna lam yusnid al-fi'lu lam yusnid al-fi'lu ila ila ila al-amil haqiqatan لأن العامل هو الزاهد كو هو الذي يقوم بالليل ولكن لم يسند الفعل إليه وأسند الفعل إلى زمن الفعل لوكتين أيكين shine da dare mun fahimci nan ko to can ka'idar mu kuma ta ce au makaniki wani lokaci kuma idan an tashi ba za a jingina fi'ilin zuwa ga wanda ya aiki ba sai a mene sai a jingina fi'ilin zuwa ga gurin mu dawo misalanmu na bakwai na shi na hudu kai izdahamat shawari alkahira hanyoyin alkahira sun ci cika yanzu hanyoyin su suke cika guri ko ko a jama'a su suke cika hanyoyin kaga nan sai aka yi jingina fi'ilin ba zuwa ga mutane ba sai aka jingina zuwa ga makan to wannan isnadi mujaz ajin Allah ba da lada kai wallahi ayyo ajin nan ba taba taruwa kamar na yau ba ajin ya ci kamanan har ya cin basa to wani isnad ne majazi ka gani ka gani yanzu misali kamar a cikin turanci ne akwai figurative expression akwai idioms kamar misali a ce he kicked the bucket in ka kalli zahirin maganin sai ya buga bokiti ko ya yi kwallo da bokiti no ai ba ana sa a ce maka ya kwallo da bokiti ba ne ma'ana ya mutu ne ya kisa ce maka yawwa to duk ga irinsa nan su ne su ma'ana ya fito wannan ko? na'am to a can ka'idanmu kuma sai ce au masdarihi ko kuma a jingina fi'ilin zuwa ga masdarinsa to idan muka damu kalli misali na biyar jaddaji duka kai kokarinka ya yi kokari wakar da duka wahalarka ta yi wahala ku duba ta kyau an ce jadda jiddu kaganin jiddu nan shin an jingina fi'ilin ne zuwa ga shi mai kokarin koko zuwa ga masdar to jiddu masdar ne to sai aka jingina fi'ilin zuwa ga mene masdar to wannan shi ma majaz ne isnad ne majazi isnad majazi kadda ki duka shi ma nan gashi nan in kana son ka gane jadda jiddu kamar da shi kai kai kai tasirin filin jadda jiddu zai mai zaba kamar ne jiddan kadda kiddu kaddan ko kiddan kaga kaga masdar ne ko to sai aka jingina nan a shahid huna a wajhul istishhad huna asnad al mutakallim al fi'l ila ghairi amilihi kun gani almutakallim huwa huwa huwa amil alfi'l hakikatan walakin lam yusnid alfi'lu ila ila alamil hakikatan fa usnid alfi'lu ila almasdar to wannan isnad mujazi kai ai himmanka tayi himmanka tayi kokari mala himmanka kaga masdari na na yayi himma yana yin himma ko to Allah ka samu dace to shine aw makanihi aw masdarihi aw bi isnadil mabni lil fa'il ila al maf'ul ko kuma ayi isnadin fi'ilin da yake mabni lil fa'il ne wato fi'ilin da yake da sigan wanda aka ambato fa'ilin sa amma kuma ila al maf'ul ne zuwa ga wanda zuwa ga majhuli ne to mu koma misali na shida قال الحطيئة kudaya yake cewa da'il makarima da'il makarima la tarhal bughyatiha wa qud fa innaka anta ta'imul kasi da'il makarima to shikenan kabar kyawawan dabi'un la tarhal bughyatiha wannan lidin tana da manan ila ne tafi wajen bidanta wato ma to tun da haka ne ka zauna shi kenan zauna kun gane wannan gatsi ne sarcasm ne zauna zauna kar ka je ka nemo kyawun dabi'u da halaye ka koyo wajen mutane wa ko ka zauna an tatta'imu kai ne mai ciyarwa alkasi mai tabbatarwa ku duba da kyau atta'im alkasi duka mai matsayin su wannan mai usulubin su in ku lura da kyau ai ismul fa'il ne ko to amma ba yana nufin isma'il hakikani wanda yake mishi gatsan da cewa ya zauna shine mai ciyarwa da gaske shi ke cewa ai ce da shi ake ko to bi mana innaka antal mat'um al maqsu ya kawo ismul fa'il ne amma yana nufin mene ismul maf'ul shine kaga an gina lafazin bisa ga siga ne fa'ili amma ana nufin wanda ake ciyarwa ne da kuma wanda ake tafatarwa wannan gatsi ne za ka yi ma wanda yake ba shi da kyawawan ɗabi'u sai aka nuna mashi shiga cikin jama'a don ya nemo ya koyi yadda ake girmama mutane kyawawan ɗabi'u da sauransu sai ya ce a ai shi ma anan zai koya kawai anan zai fahimci ɗabi'u kyawawa da makamanci wanda sai ka mai gatsi ce to da ilma karimin na tarhar lubugu ya ta fa inda ka antal ta'imu alkasi sai ka mishi wannan gatsan waka ne na hutaya kuma yana yi ne yana zamba ne yi wakala ta'ala sannan afwan bari mu koma can أو أو المبني للمو... للمفعول إلى الفاعل ko kuma kaga an kawo shi da ismul maf'ul amma ana nufin fa'il ne to mu koma cikin misalin mu na bakwai wakala ta'ala Allah ya ce wa idza qara'atul qur'ana idan ka idan ka za karanta alqur'ani ko kuma idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka ja'alna bainakum min alladhina la yu'minuna bil akhirati za mu sai mu sanya tsakanka sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba sa yin imani da lahira sai mu sanya hijaban wani hijabi mastura abin sitircewa kun gani yanzu ku duba da kyau hijabi yana sitircewa ne ko ana sitirce shi ne kuku shike sitircewa to bi ma'ana in kamar yadda malamai suka ce amma Allahu alam bi ma'ana ja'alna bainakum min alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban satiran ne satiran za mu sanya wani hijabi wanda zai sha makance tsakaninka da waɗanda ba su imani da lahira ba to masturan kunga isin maf'ul ne ko amma ana nufin mene ana nufin satir ismul fa'il ake nufi wakala ta'ala Allah sun ta'ala ya ce innahu kana wa'aduhu ma'tiya innahu lalle shi Allah shi Allah kana wa'aduhu alƙawarin sa ya kasance ma'tiyan abin zai kimawa ne ai ba zuwa ma alƙawarin Allah sai shi alƙawarin Allah ne ya zo ya same ku to ai nan matiyan bi ma'ana atiyan kun gani matiyan bi ma'ana atiyan wannan ba wani abu ne kawai wai ana son a nuna maka a ɗauki fi'ili a jingina zuwa ga wani abu wanda ba shi ne ya aikin ba shi ne al'isnadul majasi ya zama al-majazul akali kaman ambatatil ardul baqla ambatatil ardu albaqla a ƙasa ta fitar da mabin ƙasa ƙasa watan irin su kunnan dankali doya da sauransu ƙasa ita ce take fitarwa ba ita take fitarwa ba Allah shi ke fitarwa falmun bit wallah subhanahu wataala walakin usnidal fi'lu ila ila al-ard wa hiya la tunbitu shay'an wa innamal ladhi yuqaddiru al-imbat huwa Allah subhanahu wa ta'ala mun bance nan ko masha Allah to wannan shine karken wannan karatu na al-majazul akli abinda Allah ya bamu iko mun karanta dai Allah ya bamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya bamu tunda mun kuskure ne kuma ba mun kun gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk